أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin za mu tashi a farkon babi to babi na 280 babu tahrimul gadar babu tahrimul gadar to babi da zai magana kan haramcin yaudara بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وأوفوا بأهد الله إن الأهد كان مسؤولا على مدعو كشير سركي wani ɗaya to na riga na ga ayin sai da aha na gata ne kaga ma ta gaban na karanta ta baya ce ta farko ya yi wallazi da amanu afu bil uqud to sai ita wa afu bi ahadillahi innal ahada kana mas'ula Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud وقال تعالى وأوفوا بعهد بالعهد إن العهد كان مسؤولا على مدوكتين سركي يتي أشكين سورة المائدة على مدوكتين سركي يتي يا قوة نكو إيماني كتك القورة إذا كك يا القوري كتك shi rashin cika alkawari shine yaudara shine kare alkawari Allah ya raba mu da shi sana Allah madaukaki sarki yace wa auhu bil ahdi ku cika alkawari inna al ahda kana mas'ula saboda alkawari Allah zai tambaya akan shi ran tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tambayi mutum kai alkawari abu kaza baka cika ba kai alkawari kaza baka cika ba kai Allah zai tambaya akan alkawari to kun san babban alkawari da musulmi ya dauka shine alkawarin shi tsakanin shi da Allah akwai alkawari wanda dukkanmu muka ɗauka tsakaninmu da mahaliccinmu shi ne za mu zo duniya bauta masa shi kaɗai ba za mu yi tarayya da shi wannan allah maɗaukakin sarki ya sanya duk wani musulmi da wanda ma ba musulmi ba kowa ya ɗau alkawari to kafirai in sun zo duniya sai su warware nasu to musulmi shine ake tunatar da shi shi kare ya warware ya tsare ya cika wannan alkawari saboda allah maɗaukakin sarki zai yi sakamako akan wannan alkawari akwai wata duniya da malula suke kira ana kiranta duniya ta zarra lokacin da Allah madaukakin sarki ya tara rayukan mu gaba daya gaba daya fa babu wanda ran shi baya nan Allah ya gwada wa annabi Adamu alaihi salam cewa waɗannan su ne wato shi ne na farko sai kuma gaba ɗaya mu da za mu zo duniya duka Allah ya gwada wa annabi Adamu gaba ɗaya har mutum da za a haifa na ƙarshe wanda daga kan shi ba wata mata da za ta sake aihuwa a duniya duk kowa na ciki a ciki ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi adam yana duba rayuka sai ya ga wani rai mai haske sai ya ce ya ubangiji wannan ran wane ne kamar ƙara fankan nan kai ko awo wannan leda ka kyale ta kaɗan ɗin sai ya ce ya ubangiji wannan kuma ran wane ne sai allah maɗaukakin sarki ya ce ɗaya ne daga cikin 'ya'yanka kuma annabi na ne sunan shi dawuda alaihi salam annabi adam ya tambaye ubangiji ya kai ubangiji shi kuma shekara nawa ka bashi zai a duniya kun ga dan adam ya san cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya gama shekarunsa a duniya ma sai hankalinsa ya kwanta ba wani tsilla tsilla ba wani dabara ba wani wayo mu ne muke kaman wani saboda wani is very smart da haka yake nan duk babu babu ba wani smartness wajen maganar zaman duniya a'a kowa an ɗiba masa lokaci in ana yaƙi a garin ku tun da aka haife ka ake yaƙi na rantsa da Allah ba a kashe ka sai ka cika kwanakin nan a ce bom ake sakewa daga sama da ƙasanka da ko ina haka nan za a bar ka har sai ka cika idan kuma ka bi kowa zaman lafiya na to ba ga misali ba ba ga sarauniyar ingila ba tana ina na to ingila ba magani ne na to ai akwai magani ko ai kamata a ce ma sun waye ya kamata kafin tsufa ma suna da magani shi ko bai kamata ba ai akwai ilimi a ya kamata mana yadda da yake cika ya kamata a ce zan iya maganin tsufa na amma ina babu ai ai babu babu kaga tana ji tana gani babu yadda zai ce sarauniya tana so ta mutu amma ta da yake kwanan ya kare ba wanda ya isa ya kara minti daya ba wanda ya isa ya kara sakon shi kenan ta wuce to haka nan kowa a duniya kaga dan an ce nutsuwa a duniya ai kaga ya isa sarauniyar ingila na ga tsaro ga kudi ga mulki na to ga kuma allah ya ba ta lokaci na ga casa'in da amma kaga mutumin da yake musulmi ko shekara ashirin ya a duniya ya fi ta morewa saboda ai ita babbar kyauta da Allah zai wa mutum a duniyar nan babu kamar musulunci kure soyayya Allah ya kai ma gidi na soyayya ya barka ka zama musulmi wallahi shi yasa wanda ya gane haka ai ko ma da yana talauci ko bai da kuɗi ko ba zai taba damuwa ba sai dai wa Allah godiya eh sannan duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba mutum idan ba musulunci to bai ba shi komai ba wallahi ba abin da aka ba mutum saboda shi yadda Allah maɗaukacin sarki ya haɗa rayuwar duniya tunda shi ya halicci duniya shi ya tsara rayuwar nan duk da kaga ana abin nan wanda ma kaga yana ta tsaya a duniya Allah ya kyale shi duk wanda kaga yana ta abin da ya ga dama Allah ne ya kyale shi to tunda Allah ya tsara rayuwar to kuma yayi duniya gidan wahala duniya gidan wahala ka gaya kowa wannan karatun wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba ba zai bai gane ba amma gidan Allah ya yi duniya gidan wahala kuma ba wanda ba zai sha wahala ba yadda za a yi ka tuno wani mutum ɗaya da ba ya shan wahala a duniya ɗaya tal babu ba ka taɓa gani ba ba za ka taɓa gani ba a taɓa yi shi ba ba za a yi shi ba daman duniya gidan wahala sai dai jin daɗi na gangan haka a yi sai ah to duk mutumin da zaka ce ma in ya ci abinci sai ya je man ɗaki ai wahala ta haɗu na ya kamata a kai mutum na morewa ce to kaga sifan aljanna da Allah madaukakin sarki da yake yayi mu aljanna daɗi kawai za a ji ba wahala sai ya sa ma babu ban ɗaki aljanna hatta ramin da ban daki ke fitowa a duniya Allah sai ya toshe shi na da aljanna babu amma na dan wuta akwai saboda me kayan ciki shi ya dinga zazzagowa a cikin wuta suna haduwa da wuta yana komawa amma duk dan aljanna sai ya zama an yi silin nashi dan ba abin da zai da shi to ba kullewar ciki na ba ciwon ciki ba ka da matsala shikenan sai kaga ba ku maganar ban daki haka mutum zai yi ci abin da ka ga dama dan aljanna sai sa a yanka man rago ɗari biyar ya zauna ya cinye ya ce Allahu akbar to na ce a yanka masa ba yanka masa za a yi ba hasali ma dabbobin aljanna duk wanda ka gani ka kalle shi kai niyya ka ci shi soyayye ko gashe shi kawai sai ka gaishe a gabanka har ma tsuntsu ya tambaye ka ya kake so gashashe ko tarfesu kuma gashi abin da ka ci ka ci kenan Allah ya samu aljanna da haka nan ne gidan daɗi nan ne gidan sakewa nan duniya aka ce a kowa kula na shi yasa za ka yi wannan a ce ka bari za ka yi kaza a ce tsaya nan ba a yi ba a kyau haram duk wannan Allah madaukakin sarki yayi ne akwai ranar da zai yi sakamako Allah a cikin alƙur'ani har rantsuwa yayi yace wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malu haka ne ko eh Allah yace na ina rantsuwa wallahi zan wa waɗanda suka yi haƙuri shine dai wannan haƙurin da ka gani Allah ya hana zina mutum bai je yayi ba Allah yana shan giya a mutum bai sha ba Allah ga nan abubuwa to Allah sai ya rantsuwa ya ce wallahi za mu wa wanda suke haƙuri sakamako za mu ba su lada mafi wanda ya fi abin da suka yi aikata saboda me wani waje Allah yake cewa in ɗan aljanna sun shiga sai ya ce ko bima sabartum ko saboda abin da kuka yi haƙuri wani waje bima aslabtum fil ayyamil khaliya abinda ko gabatar da wannan rayuwa na dan lokaci kadan kun ga lokaci kadan ne tana ta wucewa tana ta wucewa Allah da ya ba mu sa idan mutum ya tsaya ya tunani tsaf duk yadda ka kalli duniyar nan kar an ji ka an barka ma ka dade ka dade za ka dade ka kalli dadewan sai ka ga ashe da duk hayaniya ce tunda da yanzu in an barka aka akan shekarun da kake da shi yanzu sai aka ce an ƙara ma 150 ka daɗa su akan na shekarun ka yanzu ai da za ka more ko da za ka zama sauran mazan jiya ko ina ga kai sauran mazan shekaran jiya ma za a riga kiran to kaga yadda mutum ya kalla kuma yanzu yadda kwanakin nan suke sauri gudu suke yi ku dinga yanda ko mandan nan ka riga kallon ta yadda take zuwa yanzu monday an jima monday an jima monday an jima monday an jima juma'a an jima juma'a an jima asabar ana cewa shekara guda za a shiga yanzu an shiga shekara kaman kimta ido aka shiga shekarar ma bature aka shiga januwari don titoci yau gashi an ana wata na takwas na tara kai na a cikin wata goma sha biyu saura wata uku kullu atin karib wa kullu karibin atin da kawai mutum ya tsaya ya yi ta addu'a ya ta roƙon Allah Allah ya samu dace وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة من منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا أهد قدر وإذا خاتم فجر متفق عليه an samu hadisi daga abdullahi dan amr dan as ya da Allah su kara tabbata a gare shi a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un akwai wasu dabi'u guda hudu dabi'u guda hudu sune arba'un wasu dabi'u guda hudu wanda duk suka kasance a yana tare da su Allah ya tsare mu burdi ya kasance yana da wannan dabi'u hudu to cikakken munafiki ne shine fa huwa kana munafiqan khalisan ya zama cikakken munafiki kuma wanda ya kasance yana da wani daga cikin wannan sifa ɗaya ko biyu ko uku bai su zama duka sun hadu ba to yana da wani bangare na munafurci har sai ya daina amma ya kamata a san cewa kuma munafurci a musulunci kashi biyu ne akwai nifaqun duna nifaq akwai munafircin da bai kai munafirci ba munafiki na farko shine kafirci Allah ya tsare mu shi wannan daman su kafirai ne cikakku su ne waɗanda aka so samu saboda rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a maka gaba ɗaya ba munafiki sai da aka zo madina sai da aka zo madina aka so samun munafikai shine mutum ya zo ya ce ya musulunta ya kalmar shahada ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana komai da shi amma ba musulmi bane kaji ainihin munafiki ba musulmi bane wasu suka turo shi ya zo ya yi leƙen asiri wasu suka turo shi ya zo ya dinga jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai je gaya musu je me yace shikenan daman to waɗannan munafukan daman kafirai ne shi yasa sai Allah madaukake sarki kuma su ne Allah yake magana akan su yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira su a wutan ma ba a saman wutar suke ba a ƙarƙashin ƙasan wuta wato suna cikin wuta wuta na kansu yan wuta na cikin wuta Allah ya tsare mu amma wannan munafurci da manzo Allah kuma yake magana shi munafurci ne na haram wancan munafurci yana fitar da mutum daga musulunci wannan baya fitar da mutum daga musulunci wannan yana sa mutum ne da ya zama mai sabon Allah ya tuba kuma Allah ya yafe masa ai an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na farko idan aka bashi amana sai yayi ha'inci alama munafiki an an ba mutum amana ya ha'inci na biyu idan zai yi magana sai karya kawai yi karya akwai wanda yana jin daɗin karya ba wanda baya ƙarya tunda akwai ƙarya ta halal ko ai mun karanta ko yawa akwai ta halal akwai wanda ma in kai lada ake baka ita ce ƙarya na sasanta mutane guda biyu na wanda suka bata ana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kuma maganar mata da miji hirar mata da miji ba wani wanda zaka tare shi ka ce baka taɓa wa matarka ƙarya ba ka same shi ba wata mata da za ce ba taɓa wa mijinta ƙarya ba ko akwai na to ana zama ana ta hira ana ta abin nan wani lokaci ma za ka talar mata ne raha ne ina nufin da haka shi dama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu komai hirar mata da miji eh ta shuka karka shuka ta na ku yi ta shuke shuke na wanda ya kware sai ya shuka wani ya shuku wanda ya kasa kuma wanda aka shuka ya tsoro ya ce san da yadda ba na yi ta yi to amma magana tsakanin mutane wani haramun ne ana son duk mu'amalar mutum ya zama gaskiya ce yawa duk abin da kaciya ake mu'amala na mutane saboda idan babu gaskiya ai rayuwa ba za ta yi ba duk kowa sai mu kuma ya dagule kuma waɗannan ƙa'idodi turawa su suka rike gam gam gam suka rike su zo gam gam gam suke rayuwa saboda sun san rayuwar in babu shi ba zai yi wa za ka ji wani yana cewa wai akwai cika alkawari kaman bature ba wani kaman bature manzo Allah shi ya kawo cika alkawari shi ya koyar da kawai da su sun gane cewa in ana sa a yi abin kwari to sai a cika alkawari shine kawai suka kakkama hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauka sun gane cewa lalle in an bi su za a samu daidaituwa saboda ai ko mu'amala kuke da mutum ko kasuwa yau ka gane ya ma ƙarya gobe ya ma gari za ka je ya fita a kanka duk abin ya lalace amma ka tabbatar da mai gaskiya ne kai ko cutar ka yake sai ka fi gafu gane masa misali iya su ce ka zai gaya ma ya ci jika na nuhu ka san cewa gaskiya zai gaya ma to ta fi shi yasa isa gaskiya tana da rana ƙarya kuma ba ta da shi kowace mu'amala kuke da mutum ya gane kai makareci ne zaka ga ya ja baya saboda ba ba wata riba a ciki ba zai gane kan me kuke ciki ba sa'annan idan yayi alkawari idan yayi alkawari sai yaudara jakan na zuwa sai ki zuwa daman ya san ba zai zo ba wai wata larura akwai larura wani lokaci za ka ce za ka yi abu sai Allah ya gito da wata larura na wannan da ba shi yasa aka ce duk abin da za ka faɗa ka ce insha Allah ba kuma insha Allah kana faɗa cewa ba za ka yi ba ba insha Allah ta yaudara ba wala ta qul lanna li shay'in li fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah za ka faɗa ne da niyya wani abu in Allah da zai yi kuma kana da niyya yi to idan baka samu kayi ba to ka samu uzuri Allah bai yadda ba amma ba misali ana daurin aure karfe goma an ce ma goma ana a yanya ake yi kai kuma kana wuce sai karfe goma ka fita gida sai ka je ka samu an tashi misali me za a ce baka je ba haƙi zuwa domin me in abun gaskiya ne watakila ka yi latti tara da rabi misali na tunda ka san ba tsalle za ka yi ba ka bullo a wajen da aka kaga tara da rabi shi yasa to su ɗin da ake magana haka suke wani direban wani bai hude shi yake gaya mu ya ce yana tuka shi ya ce ya ba shi mamaki sai cikin nasihar da yake mana bai huda ne yake mana nasiha shi musulmi ne ya ce duk inda ya alkawari duk inda ya alkawari to ya ba da kyautan minti goma sha biyar kyauta ai kun gane hausa kenan duk inda aka ce ana gayyatar shi karfe goma to karfe goma saura kwata yana wajen ya yi kyauta ne na sha biyar ya ce ya zauna ya huta ya yi ya ba da shi kyauta ka gami wannan ɗabi'a adab ya yi lati na nufin kan abin da yake yi na hudu shine idan ya samu saɓani to sai ya fujire wannan shine shine fassarar da wasu maluma su kawo na hadisin wai za ka sama fajara idan aka yi sabani da shi shi ba a shirya to alama munafurci wasu maluma suka ce idan yawo kuka danka yawo sai ya so kai duka duk mai so kai duka munafiki ne an gani ka san wanda aka dake shi ya rama shi wannan daban amma wanda ya so kai duka alama ce ta munafurci da haka duk musulunci yana son musulmi waɗannan ɗabi'ar in ma yana da wasu to ya bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai mutum ya bari وعن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر وانس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة آه يقال هذه قدرة فلان متفق عليه an samu hadisi daga ibn mas'ud da shi da ibn umar da shi da anas dan malik ya da Allah kara tabbata a gare su dukan suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wani mayaudari yana da tuta kowane mayaudari yana da tuta za a sa masa ita a kafa masa ita ranar tashin alkiyama kuma a dinga cewa wannan ita ce yaudarar da wane yi wato yawan yaudarar ka yawan tutocinka in ka yi yaudara guda goma kana da ne tuta goma in ka yi yaudara guda hamsin kana da tuta hamsin idan ka yi yaudara sau ɗari tana da tuta ɗari in ka yi yaudara sau ɗari biyar maluma da suka yi sharhin hadisin nan suka ce saboda me shi yaudara ana yi kulla ta ne a zuciya mutum zai ma abu kamar da gaske amma ƙarya yake ba damuwa ka zo gobe ka zo gobe ya san cewa gobe bayan na taba ganin irin wannan yaudaran a wajen wani ma'aikacin gwamnati sakatare ne ma na lokal na ciyaman na lokal gwamnan muna zaune a ofishinsa wajen mu da yawa muna mun zo mu ga ciyaman shi kuma sai wasu baki suka zo wajensa mu muna jira za mu ga ciyaman shi kuma baki suka zo wajen shi suka zauna mu muna kan kuje a gefe sai suka yi magana da shi sai ce musu to am gobe su yi maza su zo karfe goma na safe domin juma'a ce goban ya ce musu zo karfe goma na safe amma ba su yi maza saboda saboda su ne ma zai zo ofis a suka yi ta godiya suka tafi wani ya zo sai yana ce maka a shi da asuba zai bar garin nan ko ji wannan magana gobe da asuba yana asuba ba zai ma zo ofis sai zo na mene ka ce musu baka nan mana na ka ce baka nan shi ke nan abinda zai baka har dai na jaddada musu ba saboda ma da su ne zai zo da haka su zo goma ba a jima ba kuma yake cewa shi ana asuba zai bar garin to kawai ne ya ce mai muka ba mu ce komai ba kawai ji na yi da ka ga wannan yaudara ce zunzurutu ba kyau kawai ana son musulmi ya zama babu yaudara a cikin harkarsa kawai ba zan zo ba ba za ka gani ba shi kenan gara ma wannan ba zai na ba zai ji daɗi ba ne kawai shi kenan ba zan baka ba shikenan na an hana ka kaga ai kai muna ba su da dadi ko to amma sun fi kyau a wajen musulmi ya fade su sun fi masa alheri da yi yaudara eh da ce kawai ba za a bayar ba kawai ba za a yi ba an hana ba shikenan ba وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل قادر لواء عند عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر قدره على ولا قادر أعظم قدرا من أمير عامة an samu hadisi daga abi sa'id al-khudri ya dala su kara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowanne mai yaudari yana da tuta wanda za a kafa daidai mazaunansa daidai mazaunansa kuma za a daga masa tuta gwargwadon girman yaudararsa gwargwadon tsawon tutarsa shi maza Allah ya ce ku saurara ku ji sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya fi kowa yaudara babu wanda yaudararsa ta yi girma kamar shugaba na mutane shugaba mutane na ta kan shugabanci ana ta kokari mutum yadda ka san ka fada wuta akwai san fada wuta ko akwai wani kwaro idan kana karatu da kendir na kana koren shi yana zagayawa yana har kaman zai fashi idan ka je ka ji tu na ya kone shi ne fada wuta ana hana shi sai ya fada ya dage sai ya fada to shugaba na al'umma ya yaudare su ba kyau ba kyau shugaba ya zama yaudare shugaba ya zama gaskiya zai gaya mutane shi yasa wani hadisi baya da muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiga wasu mutane yace Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama ba zai yi magana da su ba ranar tashin alkiyama ba zai tsarkake su ba ai sai ya koma da shugaba makaryaci shugaba tsaryaci saboda me ba dalili da shugaba zai karya ko tsoron da yake yi masu da ya karya yana jin tsoron ka kore shi aiki ko misali ai yana jin tsoro duk an san ga amma shugaba ya yi karya don me tsoron me yake kaga babu kawai dai yana yana yana jin daɗin sabon Allah yana abin nan hadisin ya kira da tsoho mazinaci na da talaka mai girman kai kowane haramun ne aikin haramun ne amma me zai faru me ya haɗa talaka da girman kai mai kudin ma ba abin da ya haɗa shi da shi ko amma shi in yayi akwai dalili ne ko kudi din ba Allah ya taimaki mutum ai suna sa mutum ya ji kaman wani dan karamin na wallahi zai ji in kudi suka bugi mutum zai ji kamar irin aikin da Allah yake ma shi zai yi baka jin da mulki da kudi haka suke canza mutane sai su mai da su wasu iri kaga mutum yana ta magana kaman ya manta duk ya manta saboda sun mantar da shi eh har za ka ga mutum ya isa yana irin yadda Allah yake nunin azuma shi ma haka yake baya cewa ya yi ya ce mu ne muka yi na? eh mu ne muka ba shi inda za ka ce alaji kai da waye zai zama rigima na? ba kowa shi kaɗai ne ya yi amma dai na? eh muka yi masa kaza muka yi kaza yawa lokacin da kaza muka yi aka yi kaza duk wannan ko aka yi suna sawa to shi yasa in ba ake son musulmi ya ta roƙon Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi arziki ce gina layu digini wato arziki wanda ba zai sani dagawa sai Allah ya ba mutum arziki kuma Allah ya ba su sosai da kai yayi sa'a yayi sa'a wallahi rahmar Allah ce akwai da yawa za ka ga Allah ya ba su arzikin kuma Allah ya sa sun yi kasa kasa da kawunan wannan alheri akwai wanda shi kuma bai da komai amma ya daga kan shi kamar dutse talaka ne amma za ka ga mutakabbiri yana jin girman kai ba kyau na ba kyau mutum a bashi wannan siffa na mutakabbiranci yana jin kaman shi din ba dama ne kuma duniya waye ba dama kai da yanzu sauro in hada ka da shi maganar ka ta kare na sauro sai ka ga ya wahalar da mutum malaria da ta kama mutum sai ka ga yana rawan jiki ya zama wani iri da ka ga maganar takaburanci babu a wajen musulmi kawai musulmi ya haƙuri ya bi Allah maɗaukacin sarki Allah ka samu bita zaka shugabanci yana da hatsari yana da lada kuma yana da hatsari yana da lada mutum ya tsare amana wanda ita take da wahala na eh ta da amma mutum ya tsare saboda kowane shugaba daman a ankwa zai tashi kowane shugaba zai tashi a daure ne a cikin sarka eh da amma adalcin da ya ce zai kunci shi ya adalci ce zai kunci shi in bai ba fa Allah kiyaye وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعدى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنا ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولن يؤليه أجره رواه البخاري an samu hadisi daga abi hurairah da Allah ya tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce duk hadisin da kaji an ce Allah ya ce to sunan shi hadisul qudusi na'am Allah ya ce mutane guda uku da ni za su yi rigima in ji Allah da ni da su za a yi rigima idan akwai hadisan da za ka ji Allah yana cewa zai yi rigima da mutane ai ka san fasarar shi ne za a jefa ka wuta na to rigima da Allah ko mala'ikan Allah ko ko na an ba ka iya rigima da shi ba amma Allah ya ce shi ne abokin wato muƙabala ka rigimarka da ka ga musulmi zai kiyaye kada ya shiga rigima da almahalicci sa waye mutum na farko ita mutumin da ya ya haɗa wani da ni sannan ya yaudara sai wala dan Allah na dan Allah imin kaza mutum kuma ya duba girman Allah ya ma dan Allah wani ka taimake ni ka bani aran kudi ƙarshen wata zan baka mutum ya duba girman Allah ya baka sai kawai ka sa ka gudu shine ta mutumin da ya yaudara saboda ya hada da Allah ya yaudara a cikin tarihi an samu mutane ban Allah in dai aka ce musu Allah to magana ta tsari Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tauba da kisar wani ban Allah da ya tafiya mawadaci ne amma guzurin sai kare yani ya je tafi irin tafiyar da je wani gari ya ce da Allah wa zai taimake shi da aron kuɗi da Allah sai wani ya ce to zan taimake ka amma sai ka kawo wanda zai tsaya ma sai ce Allah ne zai tsaya mu Allah ya ce to ni kuma na yarda da Allah na baka sai ba shi ya ce to ranar kaza zan kawo ma suna shiga ruwa ne su taho gari jirgin ruwa jirgin ruwa na zuwa garin su ya yabo mutane ya kai su wancan gari rana-rana haka yake da shi ya ce rana zai kawo mutumin kudinsa mazala sallallahu ce shi wannan ban Allah da ya zo ya riko kudin ya kulle su kasan irin kudin da da rahamai ya kulle su ya zo bakin ruwa yana ta jiran jirgin ruwa ya zo sai babu ya zo ba sai ce ya Allah ka sani yau muka yi alkawari da ku ji wanda suka san Allah yace Allah ka san yau muka yi alkawari da da wani kuma ya ubangiji ya tambaye mu waye tsaya mun da ce kai ne yace ya ubangiji ga kudin sa ka kai bar kawai sai je ba ruwa ya je ba ruwa kawai sai wani kifi sai ya zo ya haɗe shi wata ba Allah kuma tunda ya san ranar da jirgi yake zuwa shi ma a kuma ranar za a kawo ya je bakin ruwa ya yi ta jira ya ta jira jirgi bai zo ba mu sai ga to tunda ya zo ya yi wannan zuwa bari ma ya samu kifi sai ya sai kifi ya saki an kamo shi ya siya ya tafi gida aka je madam tana gyarawa na an bude shi sai ga aka yi tsintuwa sai ya duba sai ga kudin shi cas kudin shi cas jijiyar na ba su ya zai karba rarraci shi kenan bayan tsawon lokaci sai wannan ba Allah ya zo gare ya zo halajensa ya ce ina fatan ka samu saƙona ya ce wallahi na samu saƙo ya zo ana san za ka iya ko ya ce saƙo ya iso an kawo shi to kaga imani eh kai da man kama ma ka jefa ka san limewa zai yi ruwa ma ba kawai ma ka jefa kawai ka yi imani zai nutse kasa ne ba zai samu ba na zaman ba ka da haka ma kar ka fara na yau amma shi yayi yayi yana da yakini kuma Allah ya masa to haka addu'a take wallahi in kana da yakini shikenan in kana da yakini da sakankanta da Allah ka gama ba abinda Allah ba zai ma ba ba to ba abinda ya gagaye Allah babu shi ba abinda Allah zai ma ba Allah ya wa mutane abubuwa na baya da yawa kuma har yanzu yana yi eh amma ba sai da yakini yawa sai da sakankancewa wanda shi kuma yanzu mu shine muka rasa eh shine muke muka rasa addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na rashin lafiya nan zaka ga in kana saka gwada yakinin ka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wallahi kana yakini na ciwo in kai sai ka warke amma in kana kokonto ba za ka warke ba mafi kankantar misali shine addu'ar da nan har rubuta ta mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ku duk wanda ya ji wani radadi ko ciwo a jiki ya sa hannun shi haka a wajen ciwo ya ce bismillah bismillah bismillah uku ya ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hadir so bakwai manzo Allah ya ce Allah zai tafiyar da ciwo zai tafi kallo na kake in kana da ciwo ka gwada in ka gabe ta ba to baka da yaki shi ke nan ba kana ba zafi ka sa akwai adoyi da ake ba mutum shi zai yi amma daman ya riga ya kulla in ya gama zai je shafa na dol a misali mun kawai yana ko in yayi zai je tun da ya san ba zai tafi gobe zai je ga likita dama wani yana tare da shi to ba a san aiwa addu'a haka mutum yayi wa man yatawakkal ala Allah huwa hazuhu eh Allah ka ba mu tawakkali sai na mutum na na biyu mazala sallallahu alaihi wasallam ce mutumin da ya sai da da ya cinye kudinsa wannan mutum da ya mai da ba da ya zama bawa ko da ɗansa ne ko da ɗan uwansa ne ko waye kun san bauta ai babu bala'i babu musiba kamar bauta a ce mutum bawa ne to duk mu bayan Allah ne da haka ba Allah bai yarda wani ya zama bawan kowa ba shi yasa ma da musulunci ya zo ya tadda bauta ya fito da hanyoyi wanda za a daina su idan mutum ya bata azumi na sai yan ta wuyaye in mutum ya yi bakance yan ta wuyaye in mutum ya yi kisan kai na ganganci ga su nan hanyoyi na bautan ta zama babu to da akwai mutanen da kawai suke yawo don sun fi ƙarfin mutum sai su kama shi sai su mai da shi bawa akwai mutane sun zama bayi haka kawai mutum na noma a gonan shi kawai sai a zo a samun sauka shi na zama ba ba ne iya sai a je a sai da shi ta duk wanda yi wannan za su haɗu da Allah sai na uku mutumin da ya ba wani aiki ma'aikacin ya yi aikin da aka tashi sa'annan sai ya hana shi ladan aikin lebura direba house girl house boy na ga su nan masinja ma'aikata duk kowa na ciki mutum ka ba shi aiki kuma ya yi aiki mazala ya ce fasaufa amalahu ya yi aikin da aka ce ya yi kaga bai bari a ce an rage wani abu a'a amma kuma sai mutum ya hana shi haƙinsa to shi za su haɗu da Allah shi ƙa'ida mutum ya cika aiki waliman ja'a bihi ko shi kenan sai a biya shi inda mutum ya cika aikin da aka sa shi ya zama ya cika lalle sai a a biya shi shi yasa bayan Allah in har mutum ya musu aiki suka cire kudinsa ko da baya nan ba sa kashewa sun san kawai lalle ga hakki shi ne ba nasu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya ba da labarin wato mutane waɗanda suka yi tawassuli da ayyukan ne cikin su akwai mutumin da ya a cikin aikin da wani ya a cikin su ya taba sa mutane leburori suka yi aiki kowa aka biya shi sai wani ya tafi bai karbi kuɗin sa ya ce sai ya ajiye masa kuɗin sa ya sa aka sayar dabbobi da su aka dinga kiwo sai suka zama garke garke garke mutumin da ya dawo wata rana ya dawo garin ya ce alhaji ni ne na na ma'aiki na zo ka bani haƙƙina kai ne kai muna ta neman ka yace to zo shine sai ya gwada masa garke garke garke yace dukkanin naka ne har mutum ya ce alhaji ba wasa na zo yi ba dan ya dauka kawai ya ce wallahi na kai shi ne ai yake cewa to Allah in na yi wannan dan kai shi ya yi wannan shi ne sai Allah yana shi ya cuce ka ka cuce shi
Thank you.
to ya yi tambaya ya ce mutum ne yana sayar masa da kaya yana masa ɗan ƙwange to shi ne wata ran shi ma da kuɗinsa ya hau wajensa sai ya ina jin tambaya kenan ko shi na ce ya cuce ka ka cuce shi kowa sai ya biya kowa da haka ba wanda aka yi zai yi da kai da shi ya yi kuskure ka yi kuskure eh shi ne ba daidai ba ne don wani ya cuce ka ba dalili ne da za ka cuce shi amma a musulunci a da ka karɓi haƙƙinka tun da kasan ya cuce ka ka je ka ce ba haka ba ne za ka ban kaya goma sha ɗaya ka ban goma na musulunci abinda ce ka je ka gaya masa goma ne saura biyu na ka karɓi biyunka to wannan ko ba dalili ba ne wata da in yayi ne a kama guda goma sai ya kama sha hudu na sai kawai ka yi gum a daidai ba ne na bi ma ce yawa ya ce misali kamar kuma mai gyaran ac ya ma gyara sai ka ce ba za ka biya ba har sai ka ji sanyi ya ko sai ka dana kwana biyu ka ji sanyin yayi to yaya wannan idan kafin ya yi ma gyara kun yi wannan sharaɗin babu komai amma idan bai yi ba da baka da wannan iko kamar makanike ne ya gyara ma mota ka ce bari sai ka je lagos ka ji ka dawo lafiya kamun ka biya shi kaga wannan ai ba daidai ba ne na ba daidai ba ne amma da za ka zo ka ce masa ina son za ka min gyaran mota amma ba zan biya ka ba sai na je kaduna na dawo ya ce na yadda shi ne almuslimuna ala shuruɗihi ya ce ya yadda ta wannan za ku iya yi amma ƙa'ida wanda ya gyara mota ta tashi ai biyansa ake yi Allah ba ce ta je nan gaba ta mutu kuma wani turanci ne daban amma dai yanzu daman ta ki tashi an kawo shi don ta tashi kuma gashi ta tashi na kaga ai sai biya da haka duk waɗannan sharuɗan in an gaya mutum ya amince shi kenan amma ba ba mutum tsayin ka baya yi ka kira shi ya tayar ma da shi ba shi kenan sai ka biya shi ba Allah alam sai mutum kam dalila ba ta taba ku na na eh a lokacin sai ka ce kam sai ku kamo da ko kam dalila kuma a o ba ka ce kam din da eh kuna yara amma yanzu na san da ya ka iya kabrin nan na to to haka ne ai ita shi Allah malaukakin sarki duk abin da ya same ka ai sai ya bari ko ma ba addu'an ka kama kunama ai sai ya yarda ta halin ka na me ce ne to a ga'idar musulunci akwai addu'a dai da ake yi in kana addu'a kuma ba a ce kai ganganci ba akwai abin da taba shi ganganci ne na to musulunci bai yadda ba misali amma an kai addu'a tabbas Allah zai tsare ka bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa samiul alim in kai wani addu'a ba abin da zai cije ka har gobe da dare in kai da safa da yamma ba abin da zai cije ka wannan haka yake na to amma an kana ku kwando kuma sai Allah ta jaraba sai ya bari ya ya cije ka na sai ce hada sauro hada sauro mana shi ma sauro yana da addu'a magani ne shi ma sauro an cuta ne na eh so sai ya taba kai hau jikinka amma Allah ya hana shi ya cije ka ai ba kowane sauro ne ke cizon mutum ba wani zai zama a cikin sauran wala ya bar cije shi sai ta hayanesa amma bai cije ka amma sai ka samu maganin sauro ko ka fesa wala tsare zuwa sa amin gaba ɗaya mu Allah ƙara mana lafiya na ka karba ne baka biya ba sai ka ba shi haƙuri nan ka sani ko da ka mutu ka rubuta sai an biya daman su wanda suka ba mutane bashi su riba suke ci idan mutum ya ba mutum bashi lokacin biya ya bai biya shi bai haƙuri to duk tsawon lokacin da ya ɗiba ana ba shi ladan sadakan wannan kuɗin kuma ƙarshe za a biya shi shi yasa aka hana mai ba da bashi kar ya yi ƙari saboda akwai ladan da Allah zai ba shi gado yana da zakka eh yana da zakka gado yana da zakka eh yana da zakka wannan shi yasa duk wanda aka bashi ajiyar kudin magada to ba a ba ajiyar kudin magada ga mutumin da zai ajiye kudin yayi shiru ya kulle ana ba kudin magada mutumin da zai juya su su ta haihu an gane su haihu don mai akwai zakka zakka sai ta cinye masu kudi suna ba mai karuwa kullum bi shekara ana ta cirewa sosai su kare to ba haka ake rike kudin maraya ba ana bunkasa su ne ana yawaita su saboda ita zakka ba maganin yaro ba maganin balaga ko jariri yake da kuɗi sai ya bada zakka na an gane inda kuɗi na jariri ne to sai ya bada zanci da zakka lokacin zakka shi ce Allah na ƙarshe na ƙarshe kuma na amin amin na'am ya halatta ba mutum ne kai ya biya bai biya ka ba sai aka kawo maka wani ya baka kuɗi ya ce ka bashi shin wai ya halatta ka rike ko to bai halatta ba wannan kuɗi da aka ba haka za ka ji ka kai masa ka ba shi kayan ya so ka ce to ba ni kuɗi na amma tabbas sai ka yi da wannan saƙo ba ba maganar zaniya ba maganar ka rike inda baka iya haƙuri ba to lalle sai ka ba shi kayan shi don wannan aikanka aka yi eh an taɓa ba wani mutum kudi ko dubu goma ne ya ba wani mutum abokai ne sai suka haɗu da shi a wani babban hotel ƙofar wani hotel ya ce sa haɗu sai ya ce masa yunwa yake ji sai ce ta mu shiga nan mana sai suka shiga da yake hotel ɗin da tsada ana abinci ma ɗiba ɗiba ake sai ya ce bismillah suka ɗiba shi da ya ci dubu shida hada dari biyar shi wannan mutum da suka gama sai ya bashi dubu uku da dari biyar ai kun gane shi ya ɗauka alheri ya ya yi masa sai da ya je ne sai ya ce to wane ne ya ɗina ni ya bani dubu goma da ya dinga Allah ya isa ga shi dai abinci ya ci ya ci Allah ya isa saboda saboda ai inda ba dan ya san fure ba ne wani za a biya ba zai ci wannan wataƙila da nan dubu ɗaya zai je ci ya yi abin nan ana tattu abin abin da ya ce to kakan Allah ya sa abin da kai kaci ya ce to ai bai gaya masa ba don me kuma gaskiya ne bai gaya mar ba ya kamata ya gaya masa cewa wani abinci da aka ci kuɗin ka ne kaga ya rage masa ya ci da yawa ko ya kuma ya ce na ƙoshi za a iya yi wa ma da zai ce na ƙoshi yawa to wannan ɓoyon ba kyau Allah ya kiyaye sallu ala nabil kari Allah madaukakin sarki ya ji ganshi akwai ban Allah da ya shiga da su wurare da yawa Allah madaukakin sarki ya musu gafara mu da muke da rai Allah madaukakin sarki ya ja kwanan mu idan mutuwar mu ta zo kuma Allah ya samu cika da imani akwai bayan Allah waɗanda suke ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya akwai masu bukatu duk bukatunmu na alheri Allah ya biya mana abinda muke jin tsoro kuma Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu akwai wanda aka wa addu'a cewa yana godiya ya warke to Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين